الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata talatin 29 ga wata na shawwal hijira shekara 445 wanda ya dace da bakwai ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu inshallah yau za mu yi darasi na sha biyar a cikin littafin fikin suna na asai da sabik yau za mu tashi sabon babi mai suna alwudu wannan kalma ta alwudu zai bayani a kanta ta tsarkaka wadda dai zai bayani na ga ƙa'ida alwudu sai ce alwudu ma'arufin min annahu taharatun ma'iyya haka ce alwudu wani abu ne sananne wani tsarkaka ce daga ruwa abinda ake tsarkaka da ruwa shine alwudu tsarki na ruwa wanda an san dai shari'a ta zama ka bayanin shi dalla dalla sharance tsarki na ruwa wanda wannan tsarkin ba dukkan jiki bane ba yake doka yace ta ta'allaqu bil wajhi wal yadayni wal ra's wa rijlayni wa mabahithu fi ma ya'ti yace wannan tsarki na ruwa a gangan jiki yana da alaƙa da huska da hannaye guda biyu da kai da ƙawuwa guda biyu su ne ake tsarkakewa abinda ke alaƙa da wannan ababen a nan ne ake samun arwallah a huska da hannu biyu da kai da ƙawuwa amma ba shi su huma ya ci kuma za mu cika da binciken wannan tsarki na ruwa wanda yake da alaƙa da huska da hannu biyu da kai da kawa biyu mai na bincike da kan zama binciki irin hakikanin abin da yake wannan sunan arwala ke ɗauka ya ce sabatat masharu'iyyatuhu bi adillati talata wanda can baya ya dama can fikin suna littahi ne wanda ya kawa shi da abin da zai kama ka zai kama dalilai imma a ƙorani imma a suna madogara da sai ce ma kaza kaza ne ga dalilin shi ba ka bane kurin da ka a ce ma kaza kaza kaza kaza ne a da dalilai da wanda ya dogara zai kama kai ma a gaba sai ka kawo hujja amma tambaya me dalilin kaza ba ka ce ba wannan wannan ce wannan ce wannan ya ce ga madogara ba mai ka ce fi sunna ba don ka hadisin zai zama ka ya ce a dalilin awal dalili na harko akan tabbacin arwalla dalilin yin arwalla dalilin harko ya ce alkitabul karim da mun san da ya kama gana abu uku shari'a ana kawo hujja imma ƙur'ani imma sunna imma ijma'i na hudu wanda yake da magana kan shi na kiyasi so kiyasi ana yi ne kan wancan abin da sama to wannan abin hanya guda uku manya ne ke wanda kowace ana iya kawo hujja kan wata ibada wannan guda uku da zai jiro maka na farko qur'ani mai girma littafi mai girma fadar Allah subhanahu wata'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين wannan ita ce aya madogara abinda ya zama tambaya a ƙur'ani ta ce dalilin yin arwala a cikin alƙur'ani ita fadar Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani ya yi walladina amanu idza kuntum ila sala ya ku masu imani in kun tashi zuwa sallah faghsilu kika umarnin da Allah ya bada dan har za a yi sallah a wanke wuce ku wanke wujuhakum har fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila al-marafiq zuwa gwiwar hannu wa musawu bi ru'usikum kuma ku shahi kawunanku wa arjulakum idal ka'abai kuma ku wanke kawahuwanku zuwa idansa nan zaɓar da maka bayani don ya gaya makon ga aya madogara aka wajen maka bayani manu wani ayakanta yanzu dai ga madogara kama tambaya mai dalilin na yin arwalla a ƙur'ani da aya ya kama dalili na biyu ta dalilu sani dalili na biyu na cewa arwalla tabbacin arwalla a sunna rawa abu huraira radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadatha hatta yatawazza rahu shaykhain wa abu dawud wa tirmidhi eh fadada annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira to riwaya abu huraira na bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقبل الله صلاة أحدكم ألا بايا كرم صلى ديون إذا أحدث أي حدثي كان إذا أرولا تورولي ألا بزيك صلى مرة أرولا با حتى يتودع سيئة أرولا تقام ألا زيك البون صلى kaga nan tunda yayi magana kenan in ma kai sallah bata yi ba sharadin amsuwar sallah arwallah a wani dalilin kadai ya wadace mu mu rike dalilin yin arwala gashi da manzana ce sallah ba ta karbuwa dole sai an yi arwala a dalilu salis dalili na uku cewa al'ijima'a da jima'in al'umma don ba a samu wani cikin magabata ba wanda ya ce an yi sallah ba ba arwala kurin ko arwala ba tabbata ba babu saɓani kanta ijma'in al'umma ne akan tabbacin arwallah to koda ijma'i a shari'a ana kan hujja da ijma'i koda babu nassin aya ko hadisi ijma'in al'umma ta yau kan wata mas'ala dole za a yarda da ita nan za mu mun karanta baya mas'ala ijma'in da babu sabani kashi amma babu wata madogara ta aya ko hadisi amma ijma'i ne kun kadi ba misali muka magana ta idan ruwa ya canza da wani abu na najasa ba wata ruwaya da za a dogara kanta cewa in ya canza da najasa ya lalace amma ijima'i ne aka yi ijima'in al'umma ba sun dogara da wacce hadisa an sanar matsayinsu amma dai kai kanka za ka iya gaskiya fitar ake mutum yau shi za a ce tsarki kuma a ɗauko ruwa wanda ya canza da najasa amma ka ce haka na ce wa gaya maka me madogararka baka da aya baka hadisi to amma ijma'in al'umma magabata sun tabbatar da wannan hujja ce a wajenka ijma'i sun ce duk wanda ya arwala da ruwan da ya tuna dangaza ba shi da arwala shikenan ka da gura madogar ga ijma'i ne to kenan ijma'in al'umma ya tabbatar da arwala an shar'anta yin arwala a wurin sallah yace in aqada ijma'ul muslimin ala mashru'iyatil wujud ijma' al'umma ya kullu an tabbatar da shar'an ta arwalla min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hada wajibin arwalla tun daga manzon sallallahu alaihi wasallama har yau wannan rana ta mu a yau har yau babu wani saɓani a kan cewa arwalla cewa babu ita ko shakka a kan ta tabbata kowa ya rada sharaɗi ne na yin sallah ya da ya ce fasara ma'alumman minar dini bi darura a wace ma'alumman dini bi darura abinda kenan bai bukata ya malami kowa sun shi ba ya malam ba kowa da ke mai ilimi na musamman duk musulmi ya san sallah ya da arwalla yau ka musulunta za a ce kaje ka wanka ka yi arwala ka yi sallah kowa inda musulmi ne bai bukata sai wani khas shi ne ma'alumin dimin dini bai zarura abinda bai bukata wanda ya kama da kowa sani abinda ke yanzu bai bukata ma ayafa hadisi kowa ta arwala ya sa a musulunci ko arwala wajibi ce ba sallah haida wanda ya in kanin shi zai shiga halin za a yi mai hukunci maka shi wannan su ne dalilai guda uku ga aya ga hadisi ga jima'i wanda kowane abin dalili na shari'a sai ce fadaluhu fadala ta sakamako na an kai arwallah lada da kake samu bayan sallah ba ta yi waye da ita kun ba aikin banza kai ba a ga lada ga wata fadala da ake samu ta musamman akan yin wannan arwallah take mutum ya tsaya ya kyautata ta don akwai abin da ake samu ita kaɗai kanta ba sallah ba ita kanta a wallai wani aiki ne ba ya ce warada fi fadal wudu a hadisun kasira hadisai masu yawa sun zo a kan fadala ta arwanda ya ce na ka tafi bin isharati ila ba'adiyya amma ce za mu wadatu da wani daga cikin ya ce da muka duka hadisan fadala arwanda suna da yawan gaske amma ce za mu wadatu da wani bangare daga cikin ina lillahi wa inna ilaihi raji'un to bayanin da ya yi na cewa hadisai sun zo amma za mu wadatu da an bato wasu daga cikin hadisan na warko an abdullahi a sunabihi radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abdu famadmad kharajat al-khataya min fihi فإذا استنثر خرجت خطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان مشيوه إلى المسجد وصلاته نافلة رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحكيم حديث مركو نكي بيان فضلة أرولا عبد الله بن أسنابه رضي الله عنه إلى شوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا تودع العبد إذا باوى يا أرولا فمد مد لوتي لك كركر باكي harzitar fataya mai fi duk wani kurakware na baki da kai da baki zai huta fa'iza stanford idan ka hayatar kenan nan haɗo ka shaka-shaka to idan ka hayato ka hayato da kurakware da hanci doka ɓangaren hanci ka hayato su ya ce harzitar fataya min an fi kenan idan ka istansar in ka hayatar ka hudu kurakware na hancinka fa'iza ka sala wace hau in ka wanke wuskarka kharshatul khataya min wajhi kurakure za su fita daga fuskar shi za su fita hatta takhruju min tahti ashfar aynai har zinawan za ta rika huta daga gira ta kasan ido daga jikin gira ta ido za ta ga suna zuba suna sabka suna zuba gashin ashfar aynai ashfar gashin gira kasa fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannuwa خرجت الخطايا من يديه وراكوري ذات زبوا دك hannun shi hatta takhruj min tahti azafir yadayhi hal kurakuran za su rika huta daga kalkashin farci za su zuba fa idza masaha bi rasi in ya shahi kai kharajat al khataya min rasi kurakuri za su zuba daga cikin kanshi hatta takhruj min udunai har za su huta daga kunnun shi fa idza ghasala rijlai in ya wanke kawawa guda biyu خرجت الخطايا من رجليك ذنوبين طهوة ذا سوتا حتى تخرج من تحت أذافر رجلي ثم تطهوة ذا سوتا لك كالكشن فرش لقهوة نزل كنا ندكور قال زني دي كنا يا وين كيسو ثم كان مشيوه إلى المسجد yanzu kuma tahiya da zai daga inda ya arwalla zuwa masallaci wa salatu da na sallah da zai yi nafilatan tana matsayin nafila ƙarin ladani kenan tuni ga muke kwarakwarai tun daga arwallah ka wanki tahiyya ya samu wata zama ka tahiyya zuwa masallaci shi ma ladani na musamman to tuni tun daga arwallah ka zama zunubanka zuwan tahiyya zuwa masallaci da sallar kanta wannan ƙarin ladani za ka samu wannan ruwa ta tabbata kan haka sai nan bayan mamalik ya kawo kuma ta labani cikin sai jami'i ya kawo shi haka cikin targibar tariba tabbatar da hadisin sahihi حديث نبي وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يسلح الله بها عمله كله وطهور رجل لصلاته يكفر الله بطهور ذنوب بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة روى أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط an sabin malik ya bada labarin da ruwaya ta zo cewa manzana sallar sallama ya ce inna la hasarata saliha ɗabi'a ta kwarai ko hali na gari ta kun firjul zai zamanto namiji yana da wani hali na gari ya sadufu lahu biya amalu kullahu allah zai gyara mai aikin shi gaba ɗaya dalilin wani hali ko ɗabi'a ta gari da yake da ita ya ce wata hurun rajulin sadaki tsarki da namiji yake yi don sallah yukafiru Allah bi tuhurihi dhunubahu Allah zai kankare mai zunubai dalilin wannan tsarki da ya na arwala yace kuma wa tabaqa salatuhu lahu nafila kuma sallar shi zaka zama to mai karin lada ne illa duk da ma'ana ta gabata duk da kankare zunuban ne amma hadisi yana da sanadi mai rauni ba shi da ingancin ruwa amma dai abin da yake cikin na wancan ma ya wadatar da mu wanda ya inganta kan zub da kurakurai ko amma dai lafazin hadisin wannan yana da rauni ba shi da inganci ta na galabani ya kawo cikin da'ifa sila da'ifa haka cikin da'if jami'ar sagir ya kawo su wa an abi hurare ta radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal ala adullukum ala ma yamuru allah bi na khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulallah قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي abin da ke ruwa ta abu hurairu cikin dai farko kuma muna cikin fatala ta arwalla ko roman arwalla abu hurairu ke ba da labari radiyar anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ala adullukum ala ma yamuhullahu bin khataya mun ji hankali ne kuna so in shiryar da ku ko in gwada muku wani abu wanda Allah yake shaye kurakuran bari sai jawabi na mu zan buƙata Allah shaye kurakuran bayi wa yarfa'u bihi darajat ya shaye kurakuran ku kuma daga muku daraja a wajen shi abin da zai sa a wanke ma zunubai kuma a daga maka daraja a wajen Allah kuna so in gaya muku qalu bala ya rasulullah suka ce eh mana a gaya mana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abin da yake tabbatar da wani abin da ya gode isbaqul wudu ala al-makarih cika arwalla a lokacin da kake kin taba ruwa yanzu misali lokacin sanyi ɗana maka bai san taba ruwa to yanka ce saboda sanyi ne kaɗan ne kaɗan kaɗan ne yawa dai ka kare kaɗan ka rabu da ruwa a ba ka san ruwan ma ya taɓa ka ka yi ƙoƙari ka wanke da kyau ka cika arwalla yadda take shi ne su ba ka rubuta kare cika arwalla a lokacin da ba ka so ka daure ka cika wanke gababuwa na arwalla wannan dauriya da zuba ruwa ko mun sani a cikin halin sanyin baka san iya cikin abin da yake kafara ta kurakura ya ce wa kasaratul huta ilil masaji yawan taki yawan tako kenan muhimmancin nisan masallaci yawan takinka shi ma wani abu ne wanda da annabi ya magana akan cewa duk takinka guda za a ɗauke ma da za kankare ma zunubi a baka hasana a daga maka daraja a wajen Allah duk taki guda zuwa masallaci baka lada a kankare ma zunubi a daga maka daraja ko ta fa ko ta guda da kai kenan shi ma yawan taki tako zuwa masallaci shi ma yana daga cikin abin da yake sa a kankare ma zunubai kuma a daga maka daraja a wajen Allah subhanahu wataala ya ce wantizaru salati ba'da salah kuma da jiran sallah bayan sallah dan annabi ya makanta duk wanda aka yi sallah ya zamana yana jiran sallah ladan shi kamar yana cikin sallah ne an awa guda awa nawa za a yi wani zama da yana jiran sallah ana rubuta ma lada kamar kana cikin sallah ne kuma na kun kun ga addu'a ta malaku Allah magfirin farhamu Allah da kusa maka addu'a Allah ka gafarta mu bawon ka har ka tashi ka bar wurin kana cikin addu'a ta malaiku Allah gafarta maka Allah magfirin farhamu Allah gafarta cikin shi har ka bar wurin kuma ga lada kaman kana cikin sallah ne tsawon zamanin da kai kana zamani kana jiran sallah zan ga a yau babu wurin da yake da kunci har da matsana kaman jiran sallah wanda naga kaman ya cikin wuta sai kare ta yi da kuma shi ta hira wani zai zo iya fada an yi cikin sallah ko kwalimin bai zo ba kuma wallahi ana kariya za shi fara ya zama ne a shirin hira duniya wannan mai gajiya amma zan jiran sallah matsala ce tsakanin fadala ta jiran sallah kana kamar ya ce annab da ya kawo maganar jiran sallah bayan sallah ya ce fadalikun muriba annab sai ambaci wani abu mai fadala mai daku idan kuna da abokan gaba tsayawa bakin faranciyar kuna gadin gari gadin ƙasa gudun abokan gaba me yasa aka kawo riba hata ila dama a zuwa jihadi fi sabilillah a cikin jihadi wuri mun da lada saboda yan riba su ne loma harin aka hari shine hadarin wurin ku ne loma hari sai take da fadala mai girman gaske masu tsaya bakin iyaka da kawo sun ka hari ku ne loma hari kuma su harka mawa da wuri mai hatsarin gaske ko nau'i ne na jihadi don a kare abokan gaba kan so sama da zubkun a gida su tsoko sake cewa kenan a ribat kwarai abu ne mai lalatu annabi da ya maganar jiran sallah bayan sallah ya ce fadalikum mudibat wannan shine daku fadalikum mudibat ya saka mai su uku wannan zama jiran sallah bayan sallah wannan shine daku irin zama kenan zaman yaki na bakin iyaka wannan ruwa ya malik ya rubuto ta haka imam muslim haka tirmidhi haka imam an-nasa'i din dai wannan fadala ce ta mun ji dai anan na magana ta fadala ta arwalla kalma duk da dukkan abin da zamu dauka na hujja shi anan isbabul wudu al makari shine ya kawo da bidin sauran ababen sun biyu bayani ya soka maka cika arwalla a lokacin da jiki da baka san ta ruwa wa anhu wata ruwaya daga waye abu hurairah radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atala maqabirata atala maqabarata faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum an qaribin lahiqun وددت لو أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين زهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين يوم الق- من الوجوه يأتون غرا محجلين من الوجوه وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سفقا سفقا رواه مسلم abin da yake hadisin abu hura ke bada labarin cewa manzana salama atal makabara ya je makwantai sai suka ji ya ce assalamu alaikum dara kawun mumini amincin allah ya tabbata gare ku gidan mutane mummunai wa inna insha Allah bikum an qaribin lahiqun mu ma ga mu nan in Allah ya yarda ga mu nan kusa eh a ce wanda mutu bai gauga ba mun duka ne mu dade ba ba yi ta da kuma ke kica ba wanda ya tafi bai gauga ba mun duka ne mu jima ba muna zuwa la kai mun cikin imani sai cewa sahabbai wadittu law anna qad ra'ayna ikhwanna ce naso da naga yan uwana naso ganin yan uwana abinda bai gansa a wancan zamani قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله يرسل مو با إن وانك بني با كاجي كان غنو سي وانك دبا مو با إن وانك بني يا رسول الله قال yace antum ashabi ku sahabbai na sunan ku sahabbai ne ku sahabbai na ne wa ikhwana alladhin lam yatu ba'd eh wanda nake cewa na so in gani wanda su haihu su suna baya yan baya ne wanda ban gansu ba ne guri da na gansu قالوا سيدا بسكة شيء كيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله سيا ذاك سن الأمة كأن وانك وانا حرير ذب سنزوبا يا ذاك غاني وانا بكسني بقى نزو من أمتك كلام ذاك غاني كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله يا ذاك غاني الأمة وانا بيزوبا يا ذاك غاني ƙala yake wasu misali ne da sanin bawa bai da wahala a kiyama sai ke tambaye suna abu da yake shahida a gaba a yi ya ce a ra'ayi kuma labari ko kuma labarin lau an na rajula inda misali wani mutum wanda lahu khairun gurbunun hajjala mutum ne iya da doki guda mai horin goshi shi ne gurbunun mai horin goshi muhajjalatun mai horin kahuwa guda hudu haka doke ga adam doke ganin duka wajen san wajen kwabarin zuwa kasa wari duka hudu daga wani akwai yacin hannu da ake matoki to kenan doki mai hori a goshi da horin kahuwa guda hudu bai na zahara ya khayalin duhumun duhum dokin ga ɗaya ne amma ga garken dawakai masu yawa amma sun da kan bakin kiran ce duhumu duhumu wace bakin kiran kenan ba wani kula mai ɗauri ba gaba da bakin litirki bakin lit da kan gaba ɗaya amma na ka ɗaya ne amma da guri biyar a goshi da kawawa gaba ɗaya shi ya ce a wannan harin dokin ka ɗaya ne a cikin wannan taron ya ce ala ya rufe khairu ba ka gane nake gaba dan ya ɗaya ne dan bai yawa da hin shi yawa zai bace a cikin su qalu bala ya rasul eh gaskiya zaka gani na ka bai bace to anan ne yake ce musu fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min alwudu su al'ummata za su je gobe kiyama suna masu furin goshi kuma da farin wuraren gababin arwala guda hudu haka wani al'umma za su filin kiyama da wuri biyar al'umma ta diyon tare al'umma haka za a gari al'umma ta ya ce wa ana faratuhun alal hauli kayan su zuri mutane na rigaye su na je bakin tafki alkausar ina can tiriya can ɗan kuzo ya riga kowa zuwa ya ce ina nan bakin tafkin alkausar kenan yana shayar da al'umma shi wannan ruwa sai ke ba su wani labari da zai wakana a wannan rana wani abin tashin hankali ya ce ala layuzadan na rijalun an haudi wannan tafkin nawa wanda na gaba kanci Allah ya ban tabikin alkausar zan shayar da al'ummata da wannan ruwan gobe kiyama ina ina mace ina tsaka kausar shi alkausar ke shine tabikin alkausar tabikin wannan wannan abdul yace za a rika kore ko kade wasu mutane daga wannan tarkin nawa kuma kora ta wulakanci ba rahama kanta kama yi zadulu ba'iru dar wanda ya san masu shayarwa makiyaya a bakin rijiya ko ya san yadda rabu ke shan ruwa ba ka yada wani zo sha ruwa ka yi wahala sha ruwa ba ka yada ba a raƙunka ba don wahala ce ba ka iya mishi to yadda idan raƙun da raƙumi ba ko in ya zo rijiyar ba ta ba yadda ake kaɗe shi kama zo ba a san yi zo wurin ya ce haka za a rinka kaɗe wasu mutane al'ummata a take alkausa yan uwa a nan ya ce na ganin al'umma ta ce ga alamarsu unadihim ina kiransu halum halum ku zo ku zo amma ya ce idan na matsa za ce inan baddalu ba a bayan ka ɗan baka ce masu canza abin da ka zo mutu shi wani shi ne haɗarin bida shi malamin kake kan hujja haɗarin bid'a gobe kiyama kenan kaga ba ce baka hore ne al'umma shi ne har ma masalla ne har ma sun je sun je hilin kiyama da alama ta ibada ta arwala ba ta kaure ne ba kaure bane ba kuma al'umma shi ne har da alama sun je hilin kiyama amma dalilin haɗarin aikin su aljanna dai ba a lokacin ne daga baya ka san ta aljanna ko ka yi bid'a ka inda ba ka hurce kai ba ko ka sha azaba dai mashaka ne ne dubu ce dubu biyu ne kwana ɗin da aka yi ne shi da ba doma amma dai ba ka shiga ta lokacin ya ce ina kallo ana koyi ana kaɗi ana kaɗi ina maza ce musu za a ce mun a baddalu sun canza sun canza gan ba na kabar su ba suke sun canza ba na kabar su ba suke ya ce to ganin ana gaya mai haka sun canza ba abin da ya kama suke kan shi ya ce ni ma zan ce fa'aƙulu su hukan su huka can nesa da su can da can da can ke shi ma a nauke su zai min maraba da su kaga a wannan zamanin bai ma ceton su ya ce a abin haƙuri su shigo a ba su samun damar ceton a su bai bukatar su ke ma ta tattar da su me yasa in haka da shi rasulullahi ne me yasa za ka canza abin da ya ga maka kuma shi ne hatsarin bida a ta masa ganowa saka magana shi yasa hatsarin shi yasa za ka kusan mai yawan in zai wata kudu ba wani bayani ya ya kawo dukkan bida a kasa dukkan bida wani bayanin ya yi shi duk ya cikin bayanin da ke bai bar wani hudu ba ta jan hankalin bida hatsarinta shi ne kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah in har mutum ya san ma'anar wannan kalma da yi ta alƙawali ka ɗauki alƙawali babu abin bauta duk abin da ke na bauta ne ka yarda la ilaha illallah kuma ka ce muhammadu rasulullah muhammadu shi ne ɗan saƙo daga allah ɗan wadda allah idan mutum ya fahimci wannan kalma ya yi da gaske yaushe zai yarda wani ya kame wani saƙo daga allah ba hawan sulla ba ta manzo allah ba sauci kan bida shi kuma zana kalma shi ne allah ya aiko ya karantar da mu abin da allah ke so da allah ya ce وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من هو ما سموا الدنيا زمانتم مس عباده الله كما يبا لبالي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قاعده ce Allah ya aiko ma kowa manzo wani manzon shi ne ɗan jika da Allah duk abin da Allah ke so ga wanda zaka ga abin da Allah ke so ka bauta mishi ga abin za ku yi wannan manzo shi ne tsari tsakaninmu da Allah wanda zai kama sa in da mishi Allah ibadar Allah to ga wanda zai kama sa shine Muhammadu Rasulullah aka kaudi to shi yasa yardarka da wani abu na lada na ibadar Allah daga wani sai kake da matsala lakin yayi girma kana addu'a Allah samu ga annabi Muhammad sallallahu Allah samu ga kana hudu ko to ne bakin ciki wanda takeici yayi zaka zo yinin kiyama ga kai ga Muhammad sallallahu kana kallon shi kuma a wuri mai daraja da manzo Allah ce tun sharru al-kautsar ba shi baki shiru har abada daga da tsare wanda annabi wanda tabbaki dun da shi ba shi baki shiru har abada kana kallon manzo Allah ga take al-kautsar amma kade ka a kore ka ka ko takeici wani shi ne wake kira mutane ku gane addini ba ra'ayi ba ne ba ra'ayi da kuya wani muyi ahli sunna kaza wallahi ba zai kai shi da doka sai abin kauna wani na kalam ku ku kuce kaza ku ahli sunna mu yin dalika tijani kaza kaza wallahi shirme ne mutum cikin ruru yake wallahi halaka zai kai Allah dan bai da cikin halaka muna hada muna tausaya musu mu ma Allah tabbatar da mu su ma Allah su gani ba yau ba bane na wasa ba na koyi wani wani siyasa mu siyasa ba kaza kai ba ka tawara wannan mai shamuwa wannan mai rakumi wannan mai jaki wannan mai zaki illa baka bane lamarin addini yamsa kana wanda je dokar sai na mu kurun kama bai yake nan ga yayin zala sai su jako ga yayin rika ga wai kama a garin haka ne kurun kamar ayi ne kowa ya abin da yake so wallahi ba haka ba ka bi sunna ka tsira ana maza ta asirin bai asirin safiyar da nu sunna sai ta sai ce safiyar da nu jirgin nu duk wanda yayi ya hawa tsira duk wanda sakwala zai halaka sunna jirgin nu kenan shi gaskiya magana ko san ba jirgin nu ko wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba ya hallaka wallahi haka take babu wani gyara mutum ya ta kai shi wallahi mu gama da addu'a Allah tabbatar da mu akan sunna su mu Allah saka gani ba bane ba na wasa ne wanka wani abin ra'ayi a hadari ne nan kin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayanin ga to anan in wani ka wannan bayanin da aka kawo mai dalilin kawo wannan hadisi saboda maganar muhimmancin arwalla mutum har zai ji a hilin kiyama ita ce alama da za a gano wannan al'umma da abu haka ne shi ne muhimmanci kawo na fadara ta arwala don tana zuwa har a hilin kiyama da ya ta za a gano harin wuraren arwala kuma da wurin goshi da kuma goshi shi farla biyu ce ga ya zo da haske kuma an ce hatta a wuta an ana ma musulmi azaba sai yawan azaba wuta ba ta cin wani wurin sujada duk bala da bata ta ci tabar shi wurin su da wata bata ce shi ko a wuta za ga wani matsala ta kwarai da goshi iya wuta amma ba kawuri ba ne iya ɗan shan azaba da ɗan lokaci amma wannan goshin wuta annabi ya hana mutum da ta ji gurin sujada gurin da ake mada sujada wuta bata ce shi ya yi karinta wannan ruwa ta musulunci abin mukatta ruwa ta imam musulun to yanzu bayan mun ji fadala ta arwallah ya ce fara'iduhu yanzu zai ware maka mai farilla farilla abinda yake dole in ba shi babu wannan abin dole ka yi in ka bar wani abin babu wannan abin illa yawan hoto ko magane magana farilla sunna mustahabi wasu ɗoka balle a da ta ake yi farilla abinda Allah ya ce sunna abinda manzon Allah ya ce mustahabi abinda malamai suka ce kuma wani jahilci ne ba magana ba ta gaskiya ba ce magana ce ta jahilci malamai suna diba da giran matsayin abu sai a ce wannan ganin annabi iya yawai da yi ne ko wani turuwa ta zo ya ce in ba shi babu sallah ko babu arwala ira da wani abin ana diba karin abin ya ce maka wannan abin farilla ne ba manzala bai zama na ya babu ya farilla ya sunna ya mutu a ko sahabbai ba zama aka ce arwala ga farillata eh sallah ga farillata ga mustahabbinta babu wannan sunna ba kana da ware ba farilla suna mustahabi ijtihadin malamai suke ware wannan abu za ka zaka kana da sunna sai ga wani abu a wani wuri an ce sunna a wani wuri an ce mustahabi wani an ce wajibi zai misali ko ya saraka misali an ce shaka ruwa ko kura baki mun ya shara ita sunna ne ko a wani wajibi ne ba da ya ce ma wajibi ne ba ya ce wajibi ne tartib abin da ce wajibi su ce musu mustabi ne ya ce malami zuwa malami ko ya diba da giran abin sai ba shi kima kaza kima farilla kima sunna ko ce mustabi dan kaka doka wannan da haka suke cewa kurin ana ga mal karin abin da ake dibawa malamai sai wannan abin kurin farilla din kabari ba kaza wannan kenan din hujjojin kuma anan ganin mun tafi sunna ce ko da abu zai da abin da ce maka zani shi da kama dalilin shi yace wannan farilla ne zai kama dalili ya ce farla ne ba ka kusa farla ne ba ga dalili wani dalilin sa shi ce maka wannan abun farla ne dole a yi me zai kama ka yanzu nan da ya ce farla farla a rola zai kama ka dalilai ya ce lilwudu fara'id a rola tana da farilloli ya ce wa arkanun ta tarakab da wasu rukunai wanda da shi gama wani abin suke haduwa a samu haƙiƙanin alwudu wasu abin suke gama wani dole suke wasu rasul kunne da suke gama suka gamu sai a samu arwalla bi sunan arwalla da ba na ana sallah ba na annabi ce ba sallah bace ba ai sallah amma sallah bace kira ko arwalla an arwalla amma ba arwalla bace ta haƙiƙa sai ce maka akwai wasu ababe da su suke haduwa sai a samu haƙiƙatu haƙiƙanin arwalla kenan إذا تخلف فرد منها لا يتحقق ولا يؤتد به شرعا إن أكرس ولا أبو أتكين أن فرد لولين قولوا كني أكرس ولا أبو أتكي تو لا يتحقق أو لا بتزمى أو لا تحقيق أبا كم ولا يؤتد به شرعا ba ɗaukan wannan arwalla matsayin arwalla a shar'ance ba ba ɗaukan ba ba ba ka ɗaukan arwalla kana zama ba arwalla ba ba ku sidar da ba arwalla ba wa ilaika bayanuha zan wa ka rike zan maka bayanin wannan bayanin da ne na farilla ta abu da ka shurara me dalilin shi yace al-fardul awwal farilla ta farko me za ka yi arwallaku anniya niyya da kan mutai me na mutai me na je wannan shine niyya وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل من هي من هو لو تكوتا مي كوتا كي مي أراك ذاك جكي وانا أيكي وانا تاشي دكي أزيتيك وانا أيكي كذا ذاكي تاشي دكي أزيتيك تلمدي أرولاك علينا نحو تا نجي ندقو سهل أيوان دايكي أرولاك دا علينا نزو إني وانا شين نيا attention fais l'action attention fais l'action wannan zid wannan niyyar ka da kai shine aiki da kun shike da kai ne kaza na wasu zan sha abinci zan sha ruwa zan wannan abin da ke raina shine niyya nayi da wannan na wato yi shikenan yace ibtigha rida Allah ta'ala rida Allah ta'ala kuma wannan asar wallahi ana yin ta ne dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa imtisal hukmihi kuma da bi hukumcin Allah kan sallah Allah ce ya raula kenan ka mai kauya kai abin da Allah ce wa hiya amalun qalbi mahad ita arwala aikin zuciya ne kadai mahad kirin babu wani abu kun zuciya ce kadai babu wani abu ba zuciya ba babu kuna ana ba mana shi yace amalun qalbi mahad aikin zuciya ne kadai la da halal lisan fi ba harshe bai da wuri harshe ba shi da wuri a cikin niyya wata lafazin biya gair masharo kuma lafazin niyya ma ba shara'anta na shi ba ɗanwa kullum idan mutum suna zai huta yau wannan abin da aka taso ina ga halin tayi na musamman gida amu a nan mujamun niyyar wanda tayi aka yi na ga aka yi shi a najeriya ko zariya ta aka yi da jin mamalin yi shi na gare ce malami ne dinda a Najeriya malamin da ban zuba so da tayi ne me sunan shi majmu'niya dinniya tun daga shiga man da yake arwala wanka duka na wayoto usul jama'a da fara da rafa da harsa da kabar a gari lokacin tayammum istifahat da kaza aiki ne wannan kai da kake kazo da musamman amma lafazin niyya duk amma da tanta yanzu ai niyya arwala niyya wanka niyya waye da karatu ne a rubuce babi babi to wannan abin ya zama to wahala ga misal larabci ba ka ko san larabci kamar ce don ka zo na kasar zama to gaskiyar magana babu wani aikin harshe a cikinta ba zai a koya maka lafazin niyya na wayatu faradu udu'i rafa hadas a sakato ko maka da jira don babu shi bai bukata shi ka larabci ba hausa ko larabci ko barbarci zuciya ce ba bukatar barbarci ko hundarci ko larabci ko waye kurin zuciya ce da ka taso me da karanta shine niyya ka je ka kama ka zo ka zamna wannan shi ne niyya ɗanwa wannan lafazi ya wata da yawa wala wani ya zuka hawa an yi kuna niyya eh da lafazi da ke an yi kuna wani niyya sai ya koma baya amma kai da wani kawo ka zana kasa mai kaka shi ke mai bukata kai bai wakta kamunci namunci ne daman auren ruzun bai bukata a ce namunci niyya tun da wannan mutum wannan kuma sai ni mai ruzun yi wani shi na raina wani shi ne ta amma na ce na na wuta kaza kaza to iya ta manci da ko na manci man shi waswasi shi ka waswasi shi dani shi dani da me ba buƙatar ka yi nafsi balle a ce ka manci shi kun kawo to ka dauko sani ka zo ka zamna kurin wannan abin da kake shine niyyar ka bai buƙatar ka karatu yan uwa wani abu mai hatta a cikin kaka ce ba da magana fiye ko malikiya kun je yanci ba ta malikiya na idan mutum ka ta muktasa ne an ka dauko muktasa ne misali misali guda a samu su aiki da magana lafazi sai sai yake cewa idan mutum ya zo ce mutum da nassin shi ba wa matanin shi ba magana shari ba ya ce idan mutum ya zo sallah azhar a baki ya ce na wata salatu zuhur faradan Allahu akbar amma a ran shi la'asar ce ya ce bai da sallah ai lafazin azhar ku amma a rai sai ya ce haka misali sai ya zo sallah azhar ya ce na wata talatin asar faradu amma a ran shi a zaure ke ne iya da sallah gane magana? sai a yi na wata talatin asar kuma a zaure ne amma ce a ran shi a zaure ya toyi amma baki ya doke shi sai ce a yi sallar zuhur ya ce sallar lasar wannan bakin ba ruwan shira da shi zuciya ake ake wannan bakin ka ne kuna wace yin mana bai tsira ya kasa shi zama na wani a cikin ba baki baki bai da wuya ciki baki bai da wuya shi da aka ce kenan ko ya wani ba a waye baki ba a ruwa abin da ya wani abin da yake zuciya shi za ta dauka in zuciya ka ta dace da sallar ki ciki sallar da ke a zauce ita ce a ranka ita ake aiki in ko zuciya ka ta sa wata sallah da ba a da kai ba baka sallah da la'asar ba ta ba kane kane la'asar a zuciyarka ba kai ba ba kai ba shi ta ke su ma magabata hatta malakawan ba su ce ba a yi lafazin niyya babu shi a shara sai suka ce ma bida a cikin wasu kacca wani da kacca bizziya da kacca fawasi'un shi ma san ba yi mai kacca mai kacca bizziya a ne mai kacca ne da mahallu a kallu wata da fasu biya ce ya ce wasi'un shi amma amma gaskiya mun kan tsira sauran ta malu fikin da suke bida ce ma kuma ka nufi cikin sunna bai cikin sunna a takaice da ke na musani yan uwa kurin niyya kurin munwa nihi al'irada da ka kauta wani abu da ke niyya kai shi niyya kuran ko a rolla ne ko a sallah ne ko kan janaba ko taimama kurin wannan abin da ka zo kai a ranka shi niyya ka hali shi bai ciki yace wa talaffuzu biha ghayr mashru ba shar'an ta lafazin niyya yace wa dalilu fardiyatu wa hadith umar radiyallahu dalilin zaman ta niyya farilla hadisin umar shahararre tabbatacce na duka dai wannan buhari amam ahmad buhari muslim abu da sun isar ma da dukkanin ba wani bai kashi ba amma duk umar ne labarin ya zo daga wajen shi dogon hadisi amma abin da suka kama nan lafazin hadisin umar da yake bani labarin cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal innama al'amalu bin niyyat zuwa ƙarshen wani kuma kullum wani manawa dukkan aiki ya tare niyya kenan an gama dukkan aiki da niyya da kasu yan wa no ka san sun sau zuwa zaka zo kuma misali kai dauda kana san sai ka zo ka ruwa ko ka wanke duka ka wanke ai ka wanke ran fuska ka wanke nan amma kai da niyyar kan ka fita fara ko da kai sai ke zama rolla niyya ba niyyar rolla kai ba amma duka wani ka wanke ran rolla ba daya misali ka kana da janaba ka zo kun ka bude ruwa famfo kun ka baka shu da kai sai irin wannan wanka in kai niyya inda niyyar wanka janaba kai ka zo bude shu ko ina gama gaba da gama da niyyar ce kuma mancin kuran amma wanka iri ɗaya ne amma can ka zo don ka sha sanyi nan kuma na zo don janaba sai su bambanta kenan niyya ta wanka da iri ɗaya ne yana iya zuwa wanka janaba kurin inda na ne ba mai ba ko in bude famfo ba da na tsaye ko in shu ko ina in wanke kan zaba ko ina wanke fes ko ina kada mai ba ya yi kuma an sai annabi risala ga maka ya maka siffa ta arwalla wannan shine yayi na kamala ya arwalla wani ne yace idan za ka zuba ruwa akan gaba da ko ina zuba ruwa risala ya ce wanka jarabawa na cikin risala ba ne sai ya ce alfardu sani yanzu da ke nan mun ji nan na mana malibin na wani mali kudin murin manawa duk aiki ya tazniya duk mutum ya tazniya da abin da kai ya ga ake baka ladanka kenan a nan niyya shine hujja da ya ka maka ta cewa niyya farilla ce a kan arwallah duk mana cin arwallah amma ga yadda ake niyya ta kudurta a ranka alfardu sani farilla ta biyu اختار ولا غسل الوجه مرة واحدة wanke huska so guda nan ba iya nihi ba wankewa guda ake a farillan wankewa guda shine farillan ta biyu ta uku wannan suna ta ba mustari amma wankewa guda wannan shine farillan yace ko mu gane wa kula ka ce wankewa guda ko huska duk abin da ce wankewa kaza wanke uku in kai ta yi ba ana nihin ba zuba ruwa guda a a wankewa guda da yan wa'anan mutum zai iya ɗauko ruwa guda ya zuba a huska bai gama ko ina ba ruwa ya ƙare ya ce zai arwallah ya yi guda ya wanke guda bai guda ba zan ɗauko ruwa da hannu in zuba ka hain gama hannu gaba da ruwan ya zube ya gama hannu ba ai guda ya ce zuba guda ta yi a a illa wannan dabara ce hikimar mutum ka yi dabara za ka kaɓa na ruwa amma in zuba biyu zan yi ko kuma wanda zai za ka kaɓa ta fuska lokacin fuska ta gama gama farko da ko ina da ruwa shi ne ɗaya ba ta kaɓa zuba ɗaya ko zuba a wankewa ɗaya aka ci kenan wanke ɗaya kenan wurin gaɓar da ake a ruwan ko ina ruwa same ta zama guda kai ba sai ka fasa shi farko kuma kai na biyu amma wurin gaba da yake so ruwa ba taurin na farko ruwa ya gama ko'ina shi ne wanke guda amma nan ka zura guda haka rabi nan gemu mai taba nan mai taba ba ba har da kai guda ba ba kai wanke guda ba an so bi ka so guda ba eh ya gama shi ne kai tsaye yanzu to yace da yace maka farilla ta biyu ta arwalla wanke huska yake ce ma ai isalatul ma'i alai me ake ni da algasar kasan hausa an ka ce algusul wankewa iya da ma'ana akan da kace gusul an zuba an haka an gurza an gurza ko ya wanke kawai ya sa ya haka baka baka dauka gusul a zuba ruwa aka kwarara ruwa baka ce ya wanke hausa ruwa ya kun zuba kawai kun ya kwarara ruwa ya zuba ruwa a wasu kun ya zuba ba ce ya wanke hausa to a zasu gama an dalta algusul kalmar gusul ga manuwarta ai isalatul mai alai kurin zuba ruwa ya fita wurin kurin ka zuba ruwa ya fita wurin kai gusu nan me ba kai ba a dalku dalku ce cuɗanya wasu ce maka wajibi ce wasu ce maka mustahabi ko sun amma aka ta algusul kurin zuba ruwa a wurin kai gusu ya ci ai isalatul ma'alai zuba ruwa ruwa ya farara ya ta wurin li'anna ma'anar ghusl al-isala kalmar ghusl a larabci ba ta nima tuda ba agoga agoga ba a a kwarara ruwa ruwa ya ta wuri yanzu misali da wankan janaba in ka ce kowa he ya dalku wani bai samu ka ba dan ba kowa bai ki gama hannun shi ya gama ko ina bayan shi baiwa hannunka ba kowa bane amma samu mu dai irin mun iya gama hannun gaba daya to ya ce ka da kenan tu ya kace gusul Hausa kenan ya zaka wanka wannan karshen wannan wani malami yake cewa mutane dan shishigi da jahilci akwai masu mun shorakin wankan janaba sai su dauko tsumma na musamman za wankan janaba sai sun sa su rike ɗayan ɗayan sai sun sa sun goga sun goga to kuma wankan janaba ne an wannan shishigi da jahilci babu wanda ya dora maka ka zo hannun ga guntu ne bai kaiwa kun zuba ruwa kun ya farara wurin shi ke da kakari kurin ka zuba ruwa kun gudan shi kakari kuwa bai bukatar sai ka sa hannu wani mun shawar wani soso ka sa ko ka gurza ba sa ka ba hannun ka bai kai ba dora maka ba ya iya kaiwa ka sa hannun kai wani haka ya ce ka dalku ka hannun ka ya fito shi na dalku in addini abu ne mai sauƙin siya kan gama da sai sa kan kawai yanzu muna magana na huska wanke ta wankiya ta guda wajibi ce sai ta wa hadduhu iyaka ina ne iyaka fuska ake ta fuska ake wajibi a wanki ya ce min a'ala ta sati da jabaha harkon riƙi na fuska ina harkon fuska ilasifar da yana haizu zuwa ƙasar gemanya wannan lihiyyar ta mai ƙashe barbarar gina lihiyyar ƙasar guda biyu masu makowa kan haƙasansu shi ake kira da alwajen tulan wajen tsawonta kenan wa min shahamatul butin nan kuma daga daga kowa wannan kowa wannan kowa kunni wannan ila shahamata zuwa wannan kunnan na daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan shine kenan kunne zuwa kunne daga butsar gashi da asali zuwa haba har ka ce mutum a ko wanda sako gare shi sako gare shi ka sha ga yabu sankon a daidai daidai huska daga nan zuwa haɓa kuma nan da aka ce haɓa ai akwai wanda gemun shi ya kawo ƙirjin shi ya wanke gemun haɓa ƙirji la fuska in nan ya wanku ba gane ruwa ya shiga zama gemun shi kenan akwai na gemun haƙasa ne a yaka ce hesha hesha hesha ya tsaye guda a yace gemun ya shiga fuska ake ne fuska ce wajibi haka mata ko shafan kai ba ta gashin kayo kasa a ce ya tashi haka wannan ta bone gashin gaba daya a bakin shafa bakin kai ne can gashin da ya karu ya ba na kai bane ba can shi ba ta shaye shi ba almuhimmi dai anan sai so ga maka iyaka ta huska daga rihin daga asalin gashi na gaba na farkon kai zuwa haba fadin da tsawon ta kenan wadi kuma daga kunnin zuwa kunnin na kuna ka yara wallahi da gazo da gemu ba barun shi da bayan gemu a hannan kun hauki bacin gemun kun nan bacin gaban barun shi da baya fuska tun daga nan wannan kunnan zuwa kunnan ne ko ina ruwa sai ka taɓa ruwa da kuma su gemu da kun sun zo suka gemu kun gaban suke wuce kun farun su da bayan gemu bayan bayan gemu wannan da nan ne ko daga nan dole sai kai wanki shaka wannan shine faɗin fuska wanda aka ce wajibi a wanke akan farilla ta biyu ta alwala ina ga ne kamata mu tsaya Allah kai fitar san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kawai muna bayani cewa wanda yake tambaya a cikin ba tambaya wanda yake tambaya wani abu da bai gane ba ko an bayani bai gane ba ya ɗauki not ya ɗauki rubuta ala kan satin sama mun zo kayan mu har karatu sai tambaya kan kaza kaza da aka ce me kaza ya da insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh